الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwano mata tara ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2020 shekarar miladiya muna karatu ne a cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibn Birjis al-Abdulkarim Allah ya ji kamalin da rahama yan uwa idan ba a manta ba jiya muna bayani ne game da rukuni na uku daga cikin rukunan imani shine imani da littattafan Allah madaukakin sarki wanda za mu tashi insha Allah ta'ala akan bayani game da mafifici daga cikin littattafan da Allah madaukakin sarki ya sokar daga sama gaba ɗaya shine alqur'ani malai ce wal qur'anul karimu shi alƙur'ani mai girma allazi anzalahu Allahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wa annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi huwa akhirul kutubus samawiya shine karshen littafin da aka saukar daga sama fala kitaba ba'dahu babu wani littafi bayan alƙur'ani وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة كما يا شافي شريعة الشي تا شافي دكان سورا شريعو إن لتتفن دسكا غباتا زوان القرآن تو يا شافي دكان لتافي دي تبزوا كافن النبس إرادة أمتي سأرى تبتا أغريش عام للثقلين سنشي القرآن كما غمم للتافي ني da an saukar da shi ba ga mutane kaɗai ba an saukar da shi ne lithaqalaini ga nauyaya guda biyu su waye nauyaya guda biyu su malai ce al-insi wal jinni su ne mutane da aljanu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'ani bai kasance ba face fadakarwa ne tunatarwa ce lil alamin ga halitta gaba daya kamar yadda bayani ya gabata jiya alƙur'an littafi ne na mutane kamar yadda aljanu su suna ji littafinsu ne yadda aka ɗora wa mutane wajabcin bin shari'a alƙur'ani su ma aljanu an ɗora musu wajabcin bin shari'a alƙur'ani yadda muke da malamai masu karantarwa da masu wa'azi da masu da'awa su suna da irin waɗannan duka a cikin aljanu suna da halakat na ilimi da suke karantar da alƙur'ani da hadisai da sauran ilimin da suka shafi ilimin addinin musulunci a can tasu duniyar ta aljanu ‘yan uwa alƙur'ani littafi ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a ƙarshe kuma sai kasance shi ne shugaban littattafan gaba ɗaya alƙur'ani littafi ne da yake cike da falala da daraja da albarka karanta alƙur'ani samun lada ne falala ne aiki da alƙur'ani shirya ne kusanci ga Allah ne subhanahu wata'ala sannan alƙur'ani waraka ne ga cututtuka na zahiri da na baɗi haka ce cututtuka na zahiri su ne cututtukan da suka shafi kamar ciwon kai ciwon ciki da sauran abubuwan da suke kama da haka ciwokan da suke na baɗi kuma kuma su ne cututtukan da suka shafi cikin zuciya kamar shakka shubuha da sauran abin da suke da alaƙa da wannan duk alƙur'ani maganin su ne gaba ɗaya alƙur'ani littafi ne mai albarka wani malami yake faɗa wata magana mai ban sha'awa yake cewa alkur'ani littafi ne mai haske kuma littafi ne maɗaukaki littafi ne kuma mai albarka shi yasa zaka ga duk wanda ya dosa na alkur'ani duk wanda ya jingina daga alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya haskaka shi sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi yace alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mala'ika jibril ne ya saukar da shi ga annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi sai kasance mala'ika jibril shine shugaban mala'iku gaba daya sakamakon saukar da alqur'ani ne yace haka nan an saukar da alqur'ani bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kasance shine shugaban wa manzanni gaba an saukar da alqur'ani a watan ramadana sai watan ramadana ya fifita da sauran watannin shekara an saukar da alqur'ani a cikin lailatul qadri sai lailatul qadr ya kasance shine mafificin dararen shekara an saukar da alqur'ani a al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai muka fifita akan sauran al'ummun gaba daya to shi yasa yace dukkanin wanda alqur'ani ya ya abokanci zuciyarsa yayi mu'amala da shi to shi ma sai ya samu wannan hasken da daukaka a cikin rayuwarsa shi yasa ai uwa dole ne wajibi ne ba ga wani dama bane dole ne mu iya karanta alqur'ani dole ne musamman a nan alƙur'ani dole ne mai aiki da alƙur'ani duk wanda bai iya karatun alƙur'ani ba wallahi ya yi asarar duniya da lahira dole ne mutum ya tsaya karanta alƙur'ani babu abin da yake da haske da albarka a rayuwar ɗan adam kamar alƙur'ani saboda shi karanta shi kawai ka karanta shi kawai albarka ne lada kake samu babu wani abu da za a ce kana karanta shi kana samun lada in ba alƙur'ani ba kana karanta harafansa duk harafi ɗaya Allah na baka lada goma harafi ɗaya lada goma harafi ɗaya alif annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wala aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun ba ina nufin ce alif lamim harafi ɗaya bane ce a'a alif harafi ne mimun harafi ne lamun harafi ne ko ne lada goma goma za a baka sannan ka yi riko da shi ka ga yadda shirya za ta rinka shiga cikin rayuwarka Allah madaukakin sarki ya datar da kai duk abin da ka sa a gaba saboda haka ƴan uwa wajibi ne mu karanta alqur'ani mu iya karanta shi musamman anoninsa sannan mu yi aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ko da a lahira idan an je makarantun alƙur'ani ya sha bamban da wanda bai iya karatun alƙur'ani hatta lokacin da aka yaƙi Uhud yan uwa lokacin da aka kashe wajen mutum saba'in da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai sa su a cikin kabari idan aka kabari alal kala ana sa mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya idan za a sa mutane uku a cikin kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya tambaya ce ina alaran ma a cikin su wa fi iya karatun alqur'ani sai a ce wa ne sai annabi ya dauko shi ce ku sashi a gaba ku sashi a gaba sai a sashi sannan sai a dauko wanda ba su kai shi karatun alqur'ani ba sai a sai a ajiye su makaranta alqur'ani su ne idan Allah madaukakin sarki na da iyalai to su ne iyalan Allah madaukakin sarki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu ma'abuta alƙur'ani su ne iyalan Allah kuma su ne keɓantattun Allah maɗaukakin sarki su ne na hannun dama na kusa da Allah maɗaukakin sarki saboda haka a duniya da lahira makaranta alƙur'ani sun sha bamban da wanda ba su iya karatun alƙur'ani ba shi sa kuwa wannan zabararwa ce faɗakarwa ce ga kowanne ɗaya daga cikin wanda ya iya karatun alƙur'ani ya ƙara riƙe shi ƙwarai da gaske sannan ya zurfafa ya ƙara shiga wasu daga cikin ulumunan da yake cikin alƙur'ani ya san su wanda kuma ya yi sakaci bai iya karatun alƙur'ani ba to lokaci mai ƙuri ba har yanzu dole ne tashi je koyi alƙur'ani akwai matsala ƙwarai da gaske a sa mutum a kabari wallahi bai iya karatun alƙur'ani akwai matsala ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki azurta mu da iya karatun alƙur'ani yan uwa malai ce huwa nasikhun li jami'il kutubil mutaqaddima amul lithaqalain al-ins wal jin qala ta'ala wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shamilun li jami'i ma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum malai ce kuma shi alqur'ani gamamman littafi ne li jami'i ma yahtajuhu ma yahtajuhu an-nasu na dukkanin abinda mutane suke buƙatuwa zuwa gare shi fi dinihim a cikin addinin su wa dunyahum da kuma duniyarsu shi alqur'ani littafi ne da yake shamil aikinsa ba wai ya tsaya ne lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ba dukkanin abin da ya shafi alqur'ani za a yi aiki da shi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda za a aiki da shi yanzu kamar yadda wasu daga cikin a turawan yamma suke gani kafare cewa ai alqur'ani an saukar da shi ne kadai ga wata al'umma ta laraba wanda suka rayuwa a cikin sahara wanda babu lokacin babu wayewa karni ne century ne da babu kere-kere a cikinsa ba mota ba jirgi ba kwamfuta ba kaza da sauransu sau da ka ƙwar'ani da aka saukar da shi a lokacin rashin wayewa to yanzu ba za a kawo shi a nan lokacin da an waye ga jirgi ga mota ga kaza a ce za a yi da alƙwar'ani sai suke gani alƙwar'ani kawai a bashi dai a karanta a samu lada amma zancen a aiki da shi a sashi a cikin abubuwa to wannan bai taso ba to malaman addinin musulunci da suke karatun addini kuma suka zurfafa sannan suka shiga harkar science suka je suka karanta science sun musu raddi a gurare da dama suka ce ai alqur'ani mu'jizarsa ma bata ƙara bayyana ta fito fili ba sai yanzu wasu abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ambata alqur'ani su a lokacin a can ba su san su ba amma yanzu abin yake bayyana yanzu abin yake bayyana Allah madaukakin sarki ya ce wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna da doki da alfadari da jaki Allah ya halice su ne don ku hau ku ado ku kawa da su sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah zai halice abinda ma baku sani a lokacin Laraba abinda suka sani shine kawai doki jaki da alfadari to amma yanzu Allah bai Allah bai halice keke ba ga mota ga jirgin sama ga kumbu a hulun ma da ake yawa a tafi duniyar wata gaba daya duk Allah madaukakin sarki ishara ya zuwa nan gaba za a samar da su kaga su yanzu ba su gansu ba amma mu yanzu da muke karanta alqur'ani sai abin ya fada ka zuciyarmu saboda yanzu yanzu ne abin yake ƙara bayyana yanzu abin yake ƙara fitowa Allah madaukakin sarki cewa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce ku ya kafarai tanadi na ƙarfi da dawakai wanda za ku turmuza hancinsu da za ku turmuza hancinsu da su idan Allah madaukakin sarki hada ko dan yaki ku musu tanadi na ƙarfi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ke cewa ala innal quwwatar ram ala innal quwwatar ram sai dai faɗa sau uku yace wannan karfin da Allah yake nufi a cikin wannan aya na ko kafir tanadi a kansa shine fa iya harbi shine harbi shine harbi to a lokacin duk abin da suke kawo a matsayin harbi shine mutum iya harbi da ne da kwari da baka dan galibi abin da suka sani kenan kawai harbi da kwari da baka to amma yanzu abin mu'jiza tana ƙara bayyana a fili ƙarara duk wani ƙarfi da wata ƙasa take da shi na sojoji za ka ƙarfinta menene harbi ne makamin da ake iya jefawa cikin awa ɗaya cikin awa ɗaya halaka mutum sama da miliyan kaza za ga harba shi ake shi sa duk al'ummar da suka tanadi kayan harbi to suna suna da ƙarfi a duniya duk al'ummar ko da ba su da kayan harbi ba su da ƙarfi a duniya shi kansa kayan harbin kala kala ne akwai bindiga akwai igwa da za a yi harbi ita wacce mota ce akwai duk abin da ya fi ƙarfin wannan ma makami ne kawai mai linzami wanda shi ba ma zuwa zai fashe ko abin da ya kama da gaba iska kawai zai zai shiga cikin iska ya contaminating din iskar gaba ɗaya lalata ta ya kasance duk wanda ya shaƙa sai ya mutu har ba shi kawai za a yi asali hatta dimaru shami makamai masu linzami duk me ake musu har ba su ake da a wancan lokacin ba su fahimci wannan ba amma a wannan lokaci da muke ciki zama ku fahimta mu'jizar alqur'ani ta dalilin wannan yanzu masu ilimin geology ilimin kasa da duwatsu da sauransu da Allah madaukakin sarki ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha sai fara bayani min aljibali judadu biyubun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabi musud wa min nas haka a cikin duwatsu akwai farare akwai jajaye Allah madaukakin sarki ya rinka bayani game da nau'in duwatsu da sauransu duk masu ilimin wancan ilimi na geology da sauran da su sun kalla sai su rinka mamaki ya akai abinda aka saukar da shi shekara 1400 da wani abin ya gane irin wannan abubuwa to zalika taqdirul azizul alim haka akwai wani bature da aka yi wani bature ne da yake arne ne sannan kuma likita ne babban likita ne likitan fata sun je sun yi bincike shi da tim ɗinsa sun gano wani abu wanda duniya da bata gano shi ba aka zo aka kamfar suna bayani abin da suka binciko suna bayanin natija result ɗin abin da suka binciko na bincike a lokacin abin da suke bayani akai shine sai yanzu duniya ta gano cewa ashe zafi idan mutum ya ƙone ko kuma idan mutum wani abu ya same shi zafi yana tsayawa ne iyakan fata kawai zafi a fata yake baya wuce fata tsoka ba ita take jin zafi ba fatan mutum ita take jin zafi idan ya ƙone ko abin da ya kama da haka to shine a lokacin akwai wani musulmi wanda ya san addini kuma ya san likitanci shine ke ga masa cewa ai shi wannan akwai shi a cikin alqur'ani so an sakar da shi a cikin alqur'ani shekara 1400 da wani abu shine ce ƙarya ne amma bai da ya ce wannan abun wannan abun da suka shawala suka binciko yanzu a ce shekara 1400 da wani abu azabi su shine sai karanta masa aya innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra yadhuqul adab waɗanda suka kafar cewa Allah maɗaukakin sarki sannan za mu ƙona su a wuta sai Allah ce duk lokacin da fatarsa ta ƙone sai mu canza musu wata sabuwar fata don su ɗanɗana azaba saboda me zafin akan fata ake jin sa shi sa idan fatar ta ƙone don su ci gaba da jin zafin wuta sai a canza mutu a canza musu wata sabon fatar sai ya kasance sun ƙara jin zafin wuta shine ce kai wannan ba maganar mutum bace wallahi shine sai je kuma ya ci gaba da bincike dalilin a karɓa addinin musulunci su kenan shi sa alƙur'ani littafi ne da ke da shumuliya Allah maɗaukakin sarki shi ya san mutanen da kuma shi ya san na yanzu ya san wanda ya halitta da ya san kuma wanda ya halitta yanzu Allah maɗaukakin sarki ya san za a yi jirgi ya san za a yi mota ya san za a yi babar duk wani abu abinda ma mu yanzu ba mu san shi ba za a yi gaba Allah maɗaukakin sarki mai sani ba to shi sa lokacin da yake saukar da alƙur'ani baddi ya san wancan ba wai sai da aka saukar da alƙur'ani ba yanzu kuma wasu abubuwa suke faruwa sannan Allah kuma ya tunani ya ga me yake faruwa ba mu bane ina fata an fahimta so daga alqur'ani yana da shumuliya gamewa duk wani abin da ya shafi dan adam da ya shafi duniyar su ilimin tattalin arziki ilimin tsaro ilimin rayuwa wallahi duk mutumin da ya karanta alqur'ani ya shiga ciki zai gane shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa ma farratna fil kitabi bi shay babu abin da muka bari a cikin alqur'ani ba a sashi ba kawai sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba idan kai bincike ka bi ayan alqur'ani da diddigi musamman mutumin da yake da ilimin ilimin science zai fi ganin mu'jizar alqur'ani mai girma abubuwan da kake da aka yi bincike kaji an ce wani bature ya yi bincike a kansu ya shawara da sauran sai gansu gashi na cikin alqur'ani mutanen da suke da ilimin geography sai ka yi bincike akan abin da ya shafi yanayin gari da sauran sai ga shi akwai shi a cikin alqur'ani mai girma saboda haka yan uwa alƙur'an littafi ne da yake shamili ya tattara duk abin da adam yake bukata na duniya ne ko na lahirarsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na kammala muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na kuma yarda muku da addinin musulunci a matsayin shine addinin da zaku bi sai Allah madaukakin sarki ce famani burra dukkanin wanda ya takura ya matsu fi mahmasatin cikin yunwa da ta rike shi ghaira mutajanifin ithmin ba tare da na zakkewa abin da yake na laifi ba fa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne ma'ana dukkanin wanda ya takuru a wajen jin yunwa to babu laifi zai ci abin da yake na mushe shine abin da ake nufi wanda duk ya matsu ya rasa abincin da zai ci sai ya ga mushi to zai ci abinda ake nufi ghayra mutajanifil ithmi ba yana mai zakiyo laifi ba shine ya ci gwargwadon bukatarsa kada mutum tafiya ta kama shi ya shiga cikin daji guzurinsa ya kare ya samu abin da yake na mushe ne ya rasa duk abin da zai ci babu ya'yan itatuwa babu kaza babu kaza sai mushe kawai ya samu to shari'a ta ce sai yanki iya abin da zai ishe shi mushe haramun ne ko hurrimat alaikumul maitat to amma da yake wannan larura ce Allah madaukakin sarki ya halatta to gwargwadon bukatarka gwargwadonci shi sa malamai suke cewa wata ka'ida ce sananniya ad-darurat tubihu al-mahdhurat wasu suka ce ad-darurat tubihu ba'd al-mahdhurat larura tana halatta abin da yake da an hana shi to kusan da wannan ayar da ire-iren ta anan suka ciro wannan hukunci lokacin da duk mutum ya takura abin da yake haramun to sai shari'a ta dan buɗa masa idan ya fita daga wannan takura kuma shi sai a kuma sai a ƙara rufe ƙofa haka shari'a take malai ce mu'jizul la yastati'u ahadun ay ya'ti bi mithlihi haka nan shi alqur'ani kuma har yanzu mu'jiza ne shi akan kansa la yastati'u ahadun wani ba zai iya ay ya'ti bi mithlihi yazo da irin sa ba qala ta'ala Allah madaukin sarki yace qul la inistama'atil insu wal jinn kace musu da a ce dukkanin aljanu da mutane za su haɗu su taru ala ayyatu bi mithli hadha alqur'an akan su zo da irin wannan alqur'ani la ya atuna bi mithlihi ba za su yi zuwa da shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ko da sashin su zai taimaka wa sashi ba za su ba za su yi zuwa da katangacin alqur'ani ba wato yan ko abinda malaki yake so ya ga mana anan shine shi alqur'ani mu'jiza ne shi akan kansa bambancin sa da at-taura da injila da zabura ke da sauye littafin da aka sauko da annabawa su littafan su mu'jizar su daban littafin su daban za ku ga annabi isa mu'jizar shine ne وأبرئ الأكمه والأبرص أحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون ما تدخرون في بيوتكم النبي سنة تايد ما تتشن دي رسول ko mutumin da aka haife shi na makanta ko da gurguntaka duk annabi Isa alayhi salam idan ya shafe shi kenan sai mutum ya warke to amma littafin sa daban annabi Musa ga mu'jiza sa mece ce sanda da aka bashi da kuma farin hannu idan ya jefar da sandarsa sai ta zamto mai macijiya wannan ita ce mu'jizar sa to amma littafin sana taura daban haka dukkanin sauran annabawa za ku ga littafin su daban mu'jizar su daban amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai kasance littafin sa mu'jizar sa sannan kuma sauran mu'jizar ita ma tana abin da yasa shine ita mu'jiza irin waccan dukkanin mu'jizar da aka ba wa annabi ya kawo ta a lokacin to idan fa annabin ya shuɗe ita ma wannan mu'jizar ta shuɗe amma mu'jizar alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi ya koma ga Allah madaukakin sarki ita tana nan har yanzu ina fata an fahimta amma kun ga ai akwai mu'jizozi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa da yayi da yawa ana faɗa misali kamar tsagewar wata kun ga tsagewar wata ai yanzu babu shi tunda a cikin babu wanda ya taɓa gani labari muka ji kuma muka ga sata akwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi addu'a abinci ya karu abincin da mutum goma ya ci mutum ɗari takwas ci ko abin da ya kamata haka akwai abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi ruwa ya karu akwai dutse ya yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi magana da sauran abubuwa da yawa na mu'jiza kun ga yanzu duk babu su amma yanzu mu'jiza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take wanzajjiya ita ce alqur'ani shi akan kansa mu'jiza ne mu'jiza ta farko ta alqur'ani shine baya karɓar canji baya karɓar gyara baya karɓar ƙari ko rage Allah madaukakin sarki ya kalubalanci duniya cewa idan za su iya ta kalubale guda uku idan za su iya duka su haɗu su zo da alƙur'ani irin alƙur'ani gaba ɗaya sun kasa ya ce to an rage muku ku zo da suwari guda goma ashar suwari muktara ya ce ku ƙirƙiro surori guda goma ku zo da su irin alƙur'ani sai kasa da ƙarshe aka ce ku zo da sura guda ɗaya ko da ƙulwar lawa a ce maka wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati sura ɗaya ba ku zo da ita irin ƙulu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shikenan ba larabci bane ku ma ku je ku kera naku kirkiro naku ku saka shi ku zo da shi irin alqur'ani ba wanda ya yanzu kuma sun kasa sai mashirmaci musalimatul kazzab shine lokacin da kun san shi musalima musalimatul kazzab dan kabila banu hanifa ne shi tun annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana rayu yace shi ma fa annabi ne ce shi ma annabi ne kuma ya aiko wa da annabi wasiƙa cewa yana wa annabi fatan alheri annabi ya rike bangaren shi ma ya rike nasa bangaren sallallahu alaihi wasallam wai wasiya yake irin kowa ya rike nasa din to shine da aka ce to faga shi an ce an yi kalubale akan a kirkiro koda da sura ɗaya ya za a kina shine suka zo na shi da mutanensa sai a kirkiro wani abu sai a ce wa tahila ce ɗahana mai gari mai kulli ta yi kulli ya ɗan ilin dare a ce kai wallahi bai ba ce wallahi bai kama da wancan ba haka suka ta yi ƙashar masu kuma suka gama ba suke yi ba saboda abu ne da yake daga Allah maɗaukakin sarki ba annabi ne tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zauna ya saka abubuwansa shi sa an kalubalance sun kasa wannan mu'jiza ce har yanzu kuma duk ka duba yadda arna suke kin alqur'ani yanzu wannan abin da ya faru ku duba na faransa nan ku duba yadda aka rinka ɗauko alƙur'ani suna ƙona sai ka rasa mai amfani ƙona alƙur'ani ga shi nan wani ya ɗauko alƙur'ani ya ɗora kuras a kansa ko mai hakan ɗin ya ɗauko alƙur'ani ya ɗora kuras a kansa wani kuma ya ɗauko alƙur'ani ina ganin wata mata tana magana ita ma ga alƙur'ani ana tana taka sai a yage fifa haka a duk ƙunƙuni sai a zubar sai a yage fifa haka a duk ƙunƙuni to wannan me zai rage alƙur'ani ga shi nan a kirazan mazaje sun fi miliyan gashi na kira zama da sun fi bale yanzu wani in ya zauna cikin sati biyu sai rubuta alqur'ani wallahi kuma kwakwatan wata ba za ka gani littafin da yake da wannan mu'jiza dan kaya gashi ne kai in duk qur'anan duniya ka tattara yanzu ka kona shi wallahi cikin wata ɗaya sai a rubuta wata sun fi miliyan gashi nan to Allah madaukakin sarki ya wannan ita kanta mu'jiza ce wa za ku ga yanzu kalla at-taura da injila Allah madaukakin sarki ya tabbata da cewa yuharrifuna al-kalima amma wabi'i al-qur'an littafin at-taura da injila duk sun cancanza su sun juya su asalin attora da injila yanzu babu su asali tun lokacin da wancan arne bulus bulus ya shiga addinin annabi isa da niyyar rikita addini kuma abin da yake ita asalin attora a injila ta annabi isa aka ɓoye ta aka yi ƙara-ƙara aka yi rage-rage suka sa san zuciyarsu a ciki wai ku duba ba wani tamu alami amma har revival edition ake fire revival edition ake za a ɗan yi yare littafin allah sai ka ce wani constitution saboda Allah za a rufe mi sai ce sai ka ce constitution a ce wani littafin Allah ne za a zauna a gyara to wa shi Allah madaukakin sarki ya ba ku shawara cewa ku gyara kaza ku gyara kaza haka suke wa injila ba sai ka ji an ce an yi an yi sabon bugu an dan gyara gyara gyara dan yi rage rage a littafin a maganar Allah fa to a taura da injila cike suke da rage rage da ƙara ƙari cike suke kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar amma kamar yadda zamu zo makaranta alqur'ani sai Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid haka alqur'ani yake babu wanda isa yazo da wata barna ta gaban sa ko ta bayan sa saboda saukakke ne daga al-hakim al-hamid subhanahu wata'ala to alqur'ani yan uwa baya karbar ƙari baya karbar rage mu'jiza ne shi akan kansa mala yace qul in ijtama'at al-insu mun karanta wannan ayu qala ta'ala Allah madaukin sarki yace la ya'tihi al-batil barna ba ta zuwa al-qur'ani min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayan shi tanzilu min hakimin hamid al-qur'ani saukakin littafi ne daga al-hakim mai hikima al-hamid abun godewa mala yace mahfuzun min az-ziyadati al-qur'ani littafi ne da yake abin kiyayewa daga ƙari wannan nuqsan ko kuma rage قال تعالى الله مدوكين سركي يتي إنا نحن نزلنا الذكر حقيقة مو ne muka saukar da alqur'ani wa inna kuma haqiqa mu haka Allah madaukakin sarki yace nuni ce ta mu'azzim nafsi nuni ce ta mai girmama kansa Allah madaukakin sarki idan zai magana sai ce mu wa inna lahu lahafizuna kuma mu ne muka dauki nauyin kiyaye alqur'ani mai girma yanzu a cikin ba ma mutanen da ba ma mu'amala ba ma rayuwa tare da su ba mutanen da muke rayuwa da su mutanen arewacin Najeriya akwai wanda naji wani malami yana bada labari yace irin a Borno ne a Maiduguri zai tafiya zai irin tafiyar cirani haka zai je neman kuɗi ya je sanar da mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce wallahi ba zai tafi ba sai ya rubuta masa alkur'ani ya kawo tukuna sai ya rubuta alkur'ani ya kawo sannan za a bar shi ya tafi ce wallahi da ya zo da cikin sati ɗaya rubuta alkur'ani cikin sati ɗaya yan uwa ka ɗauki alƙur'ani ka ɗauki alƙur'ani ka duba ka gani ba yan saboda Allah ko shafi biyar aka ce ka rubuta a cikin sati ɗaya da ka inda ka haddace ka je ka ɗauki inda ka haddace a je ka rubuta a ce ka je ka rubuta a cikin sati ɗaya ka kawo shi da wasalinsa da kuma bai kaɓata ba amma a cikin sati ɗaya rubuta shi shi sa Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya ajiye littafinsa a zuciyar wasu daga cikin bayinsa ta yadda yanzu idan ka zo ka ce za ka ƙara wani abu a cikin alƙur'ani ko za ka rage shi yasa za ku ga an yi abubuwa da yawa a cikin alƙur'ani sai ku sai ku ga an kawo wani labari cewa ga wani ƙur'ani na ga aka kawo sabo a hankali da shi akwai ɗan bata da wani ɗan gyare-gyare a cikinsa za ku yana tasiri wannan abu ba sai tasiri ba saboda da kai bata ɗan ƙaramin yaro zai gyara maka kana kana karatun alƙur'ani yaro ya zo wucewa ɗan islamiyya kawai sai ka bata sai sai ka je gyara maka haka alƙur'ani yana da wannan mu'jiza Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga gare shi shi sa babu wanda isa ya canza wani abacin alƙur'ani ko ya rage ko ya ƙara dole sai dai a bashi a yadda yake yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi haka zai gama yayinsa kuma haka Allah madaukakin sarki zai dauke kayansa Allah madaukakin sarki ya samu dace gaba da zamu shiga zuwa imani bi rusuli ne ina gani in muka shiga lokaci ya riga lokaci zai cin mana zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi farkon wal imanu bi rusulihi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah